Allah sai ne Malam Muhammadu waɗannan du'a. بسم الله وعدنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بأشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون خذبني بقومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على من لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته على الدوام يا جماعة المسلمين أحييكم بتحية الإسلامية من قد والله ودى يقدر داو ورمو زوا تفسير منيو الحميس ashirin da bakwai ga watan ramadan shine watan tara cikin watannin musulunci hijiran manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wadda ya zo daidai da ashirin da bakwai watan uku shine watan turawa march hijiran masihiya dubu biyu da ashirin da biyu za mu tashi a cikin suratul a'araf aya na ɗari da arba'in da ɗaya aya na ɗari da arba'in da ɗaya bismillahir rahmanir rahim wa wa'adna musa salasina layla wa admamnaha bi ashrin fatamma miqatu rabbih arba'ina layla wa qala musa li akihi harun أخلفني في قومي وأصلي ولا تتبع سبيل المفسدين نعم
ووعدنا موسى ثلاثين ليلة ubangiji ya ce mun yi wa annabi musa wa'adi salasina lailatan wato kwana talatin mun yi wa annabi Musa wa'ade za mu gana da shi bayan da Allah ya halaka fir'auna yadda al'amarin ya kasance annabi Musa alaihi salam wa'ada bani Isra'ila ya yi wa bani Isra'ila alkawari iza a halaka Allah ta'ala a duwawun fir'auna idan Allah ya halaka makiyinsu fir'auna an yatiya hun bi kitabin min indillahi lallai zai zo musu da littafi daga wurin Allah fihi bayani ma ya tuna wa ma ya zaruna littafin da zai zo musu da shi bayan Allah ya halaka makiyinsu fir'auna wato littafi ne wanda ike a cikinsa akwai bayanin abinda za su zowa ma'ana za su aikata wa ma ya zaruna da kuma labarin abinda za su bari ba za su aikata ba don ba a sauko da attauran ba ma sai bayan da aka halaka fir'auna to bayan da aka halaka fir'auna ne aka samo at-taura falamma ahlaka Allahu fir'auna to da Allah ya halaka fir'auna sa'ala Musa rabbahu sai annabi Musa ya roki ubangijinsa an yanzila alaihi alkitaba allazi wa'ada bihi bani isra'ila yace ya ubangiji ka sauko mini da littafin da nayi wa bani isra'ila wa'adi da shi wato alkawari kan cewa dama in an halaka fir'auna za a zo musu da littafin da za su rinka yin amfani da shi don ba zai yiwu ba a bar mutane kara zube shi yasa Allah yake cewa a yahsibul insanu an yudraka suda cin mutum yana tsammani za a bar shi kara zube kai ba za a ce maka yi ba ba za a ce maka bari ba ba zai yiwu ba dole sai ka samu abunda zai yi gaidin din naka ma'ana abunda zai shiryar da kai yi kaza yi kaza yi kaza a bar kaza bar kaza in kai kaza za ka samu kaza in ka bar kaza kuma za ka samu kaza in kai kaza kuma zan maka kaza to shine sai annabi Musa alaihi salam ya roki ubangijinsa yace ya ubangijina ina bukata a sauko wa bani Isra'ila da littafin da nayi musu wa'adi da shi to shikenan fa amarahu an yasuma 30 yawman sai Allah yace masa to kamun ka zo mu gana in baka abun da ka yi wa bane isra'ila alkawarinsa ka yi azumi kwana talatin ka yi azumi kwana talatin fasamaha sai azumin kwana talatin cik shine watan zulkada watan bawan sallah ko shine zulkada ai to daga zulkada dama sai zulhajji to shi ganin sai Allah ya ce masa kai azumi na kwana talatin kamun ka zo in baka abin da ka yi wa bani isra'ila wa'adin za ka ba su na littafi falamma tammat an kara hulufa famihi shi kenan annabi musa da ya yi azumin kwana talatin ya gama sai ya ji wato kasan idan mutum yana azumi da asuba za ka goge bakinka da asuwaki shine chewing stick ko kuma a'a da makilin da brush ai ana gogewa ko to sannan shi annabi musa da ya yi azumin kwana talatin kaga za su je su gana da ubangijinsa to sai ya ɗauki asuwaki sai ya goge wato haƙorinsa to da ya goge haƙorinsa sai Allah ya ce masa a'a wasu malamai suka ce a'a ba wai da asuwaki ba ne ya ci ganyen itace ne wasu kuma suka ce a'a wato ya goge bakinsa ne da asuwaki faƙalatil mala'ikatu da ya koge bakinsa nan kasan bakin mutum yana azumi yana wari idan ya zo kusa da kai idan ya ko numfashi ko ya yi maka magana sai ka ji bakin nan yana wari to a wajenmu ne muke ji yana wari amma a wajen Allah kamshin wannan warin bakin mai azumi ya fi ya fi turaren misik a wurin Allah Allah yana jin kamshin warin bakin mai yin azumi amma kai da zaran ya zo kusa da kai yayi numfashi sai ka ji bakinsa yana wari to sai mala'iku suka ce kunna nashummu min fika ra'iyatal misk fa afsadtahu bisiwak ya Musa muna jin kamshin bakinka nan to amma sai ka bata shi da yin aswaki kaga kaga mu kuma yanzu zai ka ce bakin wannan yana wari saboda baya goge bakinsa a wajen Allah kuma kamshi ike kaman turaren misi sai mala'iku suka fadi haka amma dai yayi azumin kwana 30 shikenan fa amarahu Allah sai Allah ya umurce shi an ya suma ashara zilhijja ya yi azumin kwana goma na farko na watan zilhajjin nan wanda Allah ya rantse da shi wal fajiri wa layalin ashiri kaga kenan ya zama azumin kwana arba'in me yasa saboda wannan asuwakin da ya yi sai Allah ya ce to ka ƙara azumin kwana goma kamun ka zo mu gana da kai fakana fitnatu bani isra'ila fi tilkal ashiri to fitinan da ya samu bani isra'ila na bauta wa ɗan maraƙi wannan kwana goma da Allah ya ƙara masa ne to annan ne sai samiri ya ƙera musu ɗan maraƙi sai ya mai da shi kaman mutum shikenan sai ya ce musu haza ilahu kun wa ilahu musa fa nasiya ga abun bautar ku nan da kuma abin bautar annabi musa din shi ma mantuwa yayi ya tafi neman Allah a wani waje ga abun bautar a gani to a dalilin bautawa wannan dan maraƙi Allah ya sa bani Isra'ila sai da suka kashe mutum dubu saba'in shine wato tubansu mutum dubu saba'in aka kashe Allah ya ce musu fatubu ila bari'ikum ku tuba zuwa ga ubangijinku to amma yaya tubar take cin tubar irin namu ne mu kaga idan mutum yayi laifi albarkan muhammadiyya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shikenan ka zauna a ɗakinka ka gani kai nafilan ka raka'a biyu ka yi istighfarinka in ji manzon Allah duk mutumin da ya yi wa Allah laifi ya je ya yi alwala ya zo ya yi nafila raka biyu ya roƙi Allah gafara Allah kuma zai yafe masa duk laifin da ka yi wa Allah to amma su kuma haka nasun yake a'a sai Allah ya ce faktulu an fusakun dole sai kun kashe junanku shine gafaranku in ba haka ba zan yafe wannan abu ba ka gani to amma mu duk sai Allah ya sauwake mana kai wa Allah laifi ka shiga daki ka tuba shikenan sai ya ce maka ya yafe ka gani ya yafe maka in ya ce maka ya yafe nan kuma shikenan magana ya kare to wannan kenan to shine Allah yake cewa a wa wa'adna Musa mu riga mun ba da dalili kamun mu karanta ma aya to sai ya ce mun yi wa annabi musa wa'adi salasina yawman na kwana talatin nukallimhu za mu yi masa magana inda intiha'iha a yayin kare waɗannan azumi da muka ce masa ya azumce su bi an ya sumaha muka ce to yayi azumin kwana talatin wahiyar zulƙada shine azumin watan zulƙada gaba ɗaya fasamaha sai ya azumce su falamma tammat to a lokacin da ya gama azumin ankara sai ransa ya ƙi khalufa famihi wato ra'ihata famihi min asari saumi sai ransa ya ji baya son warin bakinsa shi kansa ma annabi musa saboda me saboda wannan azumi da yayi ya sa masa warin baki shikenan sai ya nemi aswaki sai ya goge bakinsa fastaka sai aswaki fa amarahu Allah sai Allah ya umurce shi bi ashratin ukura da wasu azumi guda goma daban shine azumin da ya ƙara yi a cikin zulhajji li yukallimahu bi khalufihi bi kalubi famihi saboda Allah yana so ya masa magana da wannan warin bakin nasa da baya so shi kuma Allah yana jin daɗin ƙamshin ya fi turaren misik a wajen Allah da mala'iku kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah ya ce wa adamam na habi ashirin sai muka cika su kwana talatin ɗin bi ashirin da kwana goma min zulhijjati na watan zulhajji watan wato sallallai hake nan fatamma sai ya cika miƙatu rabbihi wato miƙatin ubangijinsa wato waktu wa'adihi miƙatin din shine lokacin wa'adinsa bi kalamihi iyahu da maganan da zai yi da Allah sai da ya ƙara kwana goma sai ya zamanto arba'ina laila sai ya zamanto ga talatin ga goma nawa kaga kwana arba'in halun kenan wa ƙala musa sai annabi musa da ya cika kwana arba'in dama Allah ya ce ai sai ya yi kwana arba'in din azumin din zai yi taɗi da shigo shi yasa ake cewa wa kallama Allahu Musa taklima ehin Allah ya yi wa annabin Musa magana magana kuma sosai amma maganar Allah ba kamar maganar mu bane yanzu idan ina inda nake zaune nan kowa ya san ta inda yake jin sauti na amma shi maganar Allah ba sauti bane ba harafi bane ba ihu ban duk yadda kake tsammani ehin yanzu in cikin rijiya mutum yake ka kira shi ai zai je a cikin rami yake jin kira ko ko daga sama ka gani to ba haka maganan Allah yake ba duk yadda kake tsammanin maganan Allah ba haka bane ko ina a jikinka kawai yana dauka maganan Allah kenan to shikenan da ya cika kwana 40 shi annabi Musa zai tafi ganawa da ubangijinsa yanzu zai je su yi tadi wa qala Musa sai annabi Musa yace wa li akihi dan uwansa Harun inda zihabi a yayin tafiyansa ilal jabali zuwa dutsen ɗuri sina'a lil munajati saboda ganawa da Allah munajati shine yanzu ana cikin mutane haka shine Allah yake cewa qarrabnahu najiya eh mun kusato da shi a matsayin abokin ganawar mu yanzu ana cikin mutane goma sai kira mutum gefe sai ku tsaya ku yi dan kuskus kuskus shine munajati shi ne ake cewa wundo tiriki da fulatanci to wannan kenan to sai ya gaya wa ɗan uwansa annabi musa a yayin tafiyansa zuwa ɗuri sina'a a kholov ne fi ƙaumi ka maye mini gurbi na mana kun kalifati ka zamanto mini wakili ka zamanto wakili na fi ƙaumi ga mutane na su ne bani isra'ila ni yanzu haka na bar maka wakilci dama kai ne wakili na kai ne waziri na kenan waji alli wato haruna ake kenan kaga in baya nan ga wazirinsa dama manan waziri wakilin sarki ka gani waji alli waziran min ahali sai ce haruna ake haruna shine dan uwana shine kuma wazirin nawa a kuma Allah ya hada shi da dan uwansa suka zama annabawa gaba daya to da zai yazo tafiya sai ya bar wakilcin bani isra'ila a hannun yayansa annabi haruna annabi haruna ya fi annabi musa da shekara uku shekaran da ba a yanka mutane ba a yanka yara aka haifi annabi haruna tunda an gaya wa sarki fir'auna akwai wani yaron da za a yi shi zai sababin tafiyar da mulkinka shikenan sai aka dinga yanka yara sai da aka yanka yara wajen dubu saba'in a shekara guda ba matan da ta isa ta aifida to amma shi annabi haruna shekaran da aka ce a bari kada dai wato population namu ya kare sosai sai baɗi kuma to a shekaran da ake yanka yara sai aka haifi annabi musa to wannan kenan sannan kuma wanda zai yi sababin tafiyan mulkinsa ɗin fir'auna ɗin sai ya girma a gidan fir'auna a gidansa ya sha nono a kan gadon fir'auna yake kwana dawakin fir'auna yake hawa irin tufan gidan sarautan fir'auna irinsa annabi musa yake sawa to amma kuma sai ya yi dalilinsa ka gani to wannan kenan sai ce to kun kalifati kasance kalifa na wato wakili na fi kaumi ga mutane na bani isra'ila to sai ya ce wa asli amma ka gyara amrahum al'amarinsu amru bani isra'ila gyara al'amarinsu wala takfal anhum kada ka rafkanu da su kada ka manta da su ka bar su su yi abin da bayi da kyau abinda shi annabi Musa ya gaya wa yayansa annabi Harun kenan sai ya ce wala tattabi karkabi sabilal mufsidin hanyan mabannata masu barna ehe bi muwafaqatihim da dacewa da su alal ma'asi ko kaga ana sabo ma kai shiru ba za ka yi magana ba to wannan kenan walamma ja'a musa limiqatina ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر للجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صيقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين
Ah, walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzuru ilayk qala lan tarani walakin anzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil-jabali ja'alahu dakka wa qarra Musa saygan falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilayk wa ana awwalul mu'minin to shikenan annabi Musa walamma jaa Musa limiqatina lokacin da annabi Musa ya zo ga miqatin mu ai lil waqti allazi wa'adnahu da ya zo wurin mu ga lokacin da muka yi masa wa'adi bil kalami fi zamu yi tadi da shi bayan azumin kwana 40 kenan wa kallamahu rabbuhu kuma ubangijinsa sai yayi masa magana wato wannan magana sun yi ta ranar alhamis sai ya dace kuma da ranar arfa eh, ranar alhamis suka yi taɗi da allah sai ya dace da ranar arfa sai allah ya yi magana da shi annabi haruna a wannan rana ya ba shi attaura wayewan garin ranar juma'a yau nari ranar sallan laiha kenan to shi kenan da ya zo miƙatinmu lilwakti lazi wa'adnahu ga lokacin nan da muka yi masa wa'adi bil kalami fihi da yin magana da shi a cikinsa wa kallamahu rabbuhu Allah kuma sai ya masa magana bila wasiqatin ba tare da tafinta ba ba wani a tsakanin su babu wani daga shi sai Allah Allah ya yi masa tadi sami'ahu min kulli jihatin amma maganar yana jin maganar ne daga kowane jiha kowace nahiya yana jin magana kada rabbi sai ya ce ya ubangiji na kaga ya ji daɗin magana ko? sai ya ce ya ubangiji na arini nafsaka nuna mini kanka an zuru ilaika in yi duba zuwa gare ka yanzu kam na ji magananka to ina so kuma ka yi tajalli in ganka yadda muke ganin juna haka to da ya faɗi haka shi annabi Musa kala sai Allah kuma ya ce masa lan tarani sam sam a ƙa'idar larabawa idan lan ya shiga magana ba zai yiwu ba ya riga ya kore a duniya kam ba zai gan shi ba ba za ka iya kallona ba shi ne lan tarani sam sam ba za ka ganni ba ai la takdiru ala ru'yati ba za ka iya ɗauka ko ba ka da iko a kan ganina wata abiru bi duna lan'ura amma sai aka sa lura da shi koma bayan lan'ura in yace lan'ura kam yufidu imkanu ru'yati ta'ala ka gani to wannan kenan saboda haka a sai za a ga Allah wujuhun yawma izin nabira ko a cikin gidan aljanna idan yan aljanna suka shiga aljanna yan wuta suka shiga wuta sai Allah ya ce ya ahlal janna ya ku yan aljanna akwai yanzu abinda ban muku ba yan aljanna su ce ya rabbana ba abinda baka mana ba kai mana alkawari a harshen annabawanka kuma ka cika mana alkawari kuma ga mu a gidan rahamarka ai kayi mana kome duk abun da ya kamata a yi wa ɗan adam an yi mana sai Allah ya ce to akwai abun da ban muku ba amma zan muku yanzu ahillu alaikum ribwani eh zan saukar da yardana akan ku eh ai yana cewa wa ribwanun minallahi akbar eh samun yarda daga Allah shine ma mafi girma yanzu ai wani yana sallah don in bai yi ba ba zai samu boza ba eh shi yasa dole yayi sallah sai lamarinsa ya ɓaci ka gani wani ma yana yin sallah ne don in ya mutu a masa sallah kowa da yadda yake bauta wa Allah ka gani wani yana bauta wa Allah don ya samu aljanna wani kuma yana bauta wa Allah saboda Allah ne ya halicce shi ba ruwansa da Allah ya bashi aljanna ba ruwansa da Allah ya sa shi a wuta shi dai Allah ne ya halicce shi shikenan yana bautawa Allah saboda Allah ne ya halicce shi haƙƙinsa ne ya bautawa mahaliccinsa haka wani yake bautansa sannan wani kuma yana bautawa Allah ne saboda ya samu yardansa saboda ya samu yardan Allah shi yasa yake bautawa Allah to sai mu duba yardan Allah nan yanzu ga turawa ba wani abun mamakin da ba sa yi kuma kullum kimiyya da fasahan ƙara bunƙasa yake yi koyaushe suna ƙara bunƙasa abun abun da baka taba gani ba sai ka gani sai ya baka mamaki to wannan ba ba wai yardan Allah suka samu ba a'a ya yadda musu ne shi Allah to wadda Allah ya yadda masa maga abin da yake bare kai wanda Allah ya yadda da kai rabi Allahu anhu wa rabu anhu ka gani shi yasa annabi Sulaimanu yake cewa da Bilkisu ta turo abun duniya zinariya da wato azurfa da bayi ka gani aka sawa mata kayan maza aka sawa maza kayan mata wajen su ɗari biyar. sai ce fa ma atani Allahu khairun mimma atakum ni abunda Allah ya bani na imani yafi abunda Allah ya baku bal antum bi hadiyatikum tafrahun ai ku kuna takama ne da alfahari da abun nan nuna isa ka gani da abun duniya to ni imanin da Allah ya bani yafi abinda Allah ya baku ku koma ku gaya wa bilkisu ko ta zo mini tana mai kaskantar da kai ko in tura mata runduna wanda ba ta da iko da su su waye zai tura aljani ba zai tura mata aljani ɗaya ma kuma muna ganin yadda mutum yake fama da shi to bare su ne za a tura ka cokam ita kuma da ta yi wa kanta kiyamun laili sai ta fi ma sojojinta hankali sai ta ce innal muluka isa da kalu ƙaryatan afsaduha idan sarakuna sun shiga gari bata ta suke yi waja'alu a izzata ahliha azilla sukan sanya manyan gari su zama sune kaskantattu sai kaga an kama shugaba an garkame shi saboda an ci kasarsa da yaki don haka ita ba ta yadda da wannan ba amma su suka ce mata nanu ulil quwwati wa ulil basi tace ai mu masu karfi ne saboda manyan sojoji janar-janar kawai tana da shi wajen dubu goma sha biyu wannan fa manyan janar-janar ne wanda suka ƙore a yaƙi amma duk ta yarda don kada a zo a cin mata don shi fa ya yi mata hannunka mai sanda bai mata bayani filla-filla ba za a aika mata runduna wanda ba ta da iko da shi ka gani? to shi kenan shine yace arba'ina laila ko wa qala musa wa aslih li wa la tattabi sabilal mufsidina wa lamma jaa musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzuru ilayka ba yace Allah ka nuna mini kanka ini dubi zuwa gare ka ba to wannan ma sai muka ce dama ai ga abun nan ga turawa ma saboda haka Allah ya yadda musu ne ka gani to amma fa Allah bai yarda da su ba shi yasa wa ribanun minallahi akbar muka ce samun yarda daga Allah yafi komai girma saboda haka in zaka bauta wa Allah ka bauta wa Allah ka samu yardansa yafi komai eh in zaka bauta wa Allah duk wani abin da zaka yi kai bautar ka saboda ka samu yardan Allah sai ka yi nazari bautar Allah nan na samun yardansa gashi fa wanda ma aka yadda masa amma ba a yadda da shi ba gashi yana yin abun da ya ga dama to ya kai da Allah ya yarda da kai gaba daya ka gani kaga akwai bambanci yayi to wannan kenan to wannan shine to don haka wa kallamahu rabbuhu sai Allah ya masa magana bila wasidatin ba tare da wani tafinta ba to anan ne sai ya ce ubangiji na ka nuna mini kanka anzuru ilaika in duba ka Allah kuma ya ce masa lan tarani baka da ikon kallo na ka gani walakin amma unzur ka duba ila jabali zuwa ga dutse allazi huwa aqwa minka saboda dutse yafi mutum ai karfi wani babban dutse ne sai Allah ya ce masa ka duba wancan dutsen fa inistaqarra idan wannan dutsen ya tabbata sabata makanahu a wurinsa fa sawfa tarani to zaka ganni idan wannan dutsen da nace ka kalla ka duba in har ya tabbata a wurin da ike to za ka gani ai tasbutu liruyati ka gani to idan har ta tabbata saboda ganina za ka gani wa illa in ba haka ba fala ɗaƙata laka baka da ikon ganina ba za ka gani ba abinda Allah ya ce masa amma in har wancan dutse ya tabbata inda yake to za ka gani fa amma in dutsen nan bai tabbata ba kenan to ba za ka gani ba falamma ta jalla rabbuhu a lokacin da ubangijinsa ya yi tajalli shi annabi musa manan tajalli shi ne ai zahara min nurihi abinda ibayyana daga annurinsa aka ce annuri ne sai da ya keta hijabi dubu saba'in gwargwadonsa ƙadara nisfu an milatin gwargwadon rabin gabar wato yatsa rabin gabar yatsa alhinsari kuma wannan karamin yatsa shine alhinsar wannan kuma binsar wannan alwusta wannan asababa wannan alifham kama fil hadisi sahahul hakim kamar yadda yazo a cikin hadisi wanda imam hakim wato ya inganta shi shikenan to dai ubangijin sai tajalli lil jabali ga dutsen da yace masa ka duba wannan dutsen idan har dutsen ya tabbata to fasofata rani za ka ganni to kaga ashe idan dutsen kuma bai tabbata ba ba zai ga Allah ba to shi kenan ja'alahu daqqa da yayi tajalli shi ubangiji ga wannan dutsen sai ya mai da shi ya sanya shi niƙeƙe dutsen sai ya niƙe shi sai ya zama daidai da ƙasa bil qasri wal maddi kenan daka'a wani wata ƙira'ar kuma dakka wannan kenan matkukan sai dutsen ya nike gaba ɗaya mustawiya bil arbi sai dutsen ya daidaita da ƙasa ba da an kana aliyan murtafiyan bayan da dutsen yana daga cikin manyan duwatsu a duniya to amma dutsen sai ya yi lebur da ƙasa saboda wannan wato annuri na ubangiji da yake jalli to wannan kenan wakila tafarraqa sittatu ajbulin sai aka ce duwatsun sai suka rabu kashi shida wannan dutsen din da Allah ya ce masa ya ga dutsen in har dutsen ya tabbata to zai ga Allah in kuma dutsen bai tabbata ba kenan a sai kaga ba zai ga Allah ba ka gani to shikenan da wannan annuri na ubangiji yayi tajalli ga wannan dutsen sai ya niƙa shi ya daidaita da ƙasa sai ma duwatsun suka rabu wajen kashi shida shine sittata ajbulin jam'u jabalin kenan fawaqa asalasatun bil madina duwatsun tunda guda shida ne uku sai suka yi madina daga misira ba inda duwatsun suka tsaya sai madina shine dutsen udu wa waqaran da rabuwa su ne a madina sai uku kuma bi makka sabirun wa saurun wa hira'un to haka duwatsun suka rabu a gani to wannan kenan to shi kuma annabi musa da ya ga haka wa karra musa sa'iqan sai annabi musa ya faɗi sai ya some suma ya yi annabi musa sai ya faɗi ya suma manshiyan alaihi lihauli mara'a ya riga ya faɗi ya suma bai san inda yake ba saboda tsoron abin da ya gani shi annabi musa alaihi salam saboda tsoron abin da ya gani to shi yasa la yas'iqu inda nafkha shi yasa annabi Musa duk randa za a tada mutane ranan tashin alkiyama an yi busan kaho shi baya cikin waɗanda za su tsorata eh balle ma su fadi su suma saboda wannan abu ya same shi tun a duniya to wannan kenan falamma afaqa a lokacin da ya farfado shi annabi Musa qala subhanaka sai yace tsarkinka ya tabbata tanzihan laka kenan tsarkinka ya tabbata ya Allah tubtu ilaika na tuba izuwa gare ka min su'ali saboda wannan tambayan malam umar bihi tunda dai ni nayi tambayan ba umurce ni da in yi tambayar ba ni ne nayi wa kaina tambaya saboda naji magananka ya mini dadi nace bari ma in ganka to shi yasa amma baka umurce ni ba to haka na tuba ya ga abun tsoro sai mala'iku suka rinka saukowa yana ta kuka yana tare da jibrilu jibrilu yace sai kai hakuri fa ka ga ikon Allah saboda kai ka nema ka gani mala'ikun sama na farko in sun sauko suka yi abinda za su yi wuta ne ta ko'ina na biyu ma haka na uku ma haka kai dai gashi nan yace kai yau ni naga abun jaraba da ya faɗa kenan ya tsorata jibrilu kuma da ya yi magana sai ce sai ka yi haƙuri fa saboda kai ka nema kai ka ce sai ka ga Allah to shi kenan sai ya ce na tuba zuwa gare ka ya Allah sai ce wa ana awwalul mu'minin kuma ni ne farkon muminai fi zamani a cikin wato zamani na in ji annabi musa wannan kenan sai ya ce ni ne farkon muminai to shi annabi Musa alaihi salam kana bada mara ja'a minal mukalamati bayan ya dawo daga tadi da Allah da kuma ganin Allah da yace zai abun bai yiwu ba annuri kawai yayi tajalli shikenan ya fadi ya suma to da ya dawo bayan ya gana da Allah sun yi tadi la yastadiu ahadun an yanzura ilaihi liman gasha wajahu minan nuri ba wanda zai yake iya ganin fiskan annabi Musa tun lokacin da ya je taɗi da Allah ba wanda yake iya gani zuwa ga fiskansa saboda mai saboda annuri ya riga ya mamaye fiskan nasa walam ya zal ala wajihi burqaun hatta mata bai daina sa kelle a fiskansa ba har ya bar duniya har yayi wafati saboda ko kai waye baka isa ka dube shi ba wa qalan lahu zawjatu matarsa yar annabi shuaibu tace masa inna ana lam araka munzu kallamaka rabbuk ce masa Allah sai ne ni fa turran da ubangijinka yayi maka magana ban sake ganin fiskar ka ba a matsayinta namijinta tun ran da suka yi taɗi da Allah shi annabi Musa ba ta sake ganin fiskansa ba fa kaza shi kenan sai fakashafa laha an waje sai ya ɗaga wannan ƙyallen da yake lullube fiskansa da ita kenan da ya buɗe mata ya ɗan yaye mata haka shi kenan fa kaza ha misla shuwa ishamsi shikenan sai ta ga kaman dai yadda rana ike tsakiyar rana haka shikenan sai ta sa hannunta don ba ta iya ganin fiskansa sai haske kawai take gani amma ba ta iya ganin fiska fawa ba da yadda ala waciha sai ta sanya hannunta akan zatin fiskanta wa karrasa jidatan sai ta faɗi ta yi sujjada sai ta ce masa ba adullaha an yaji ala ne zaujatuka fil janna ya annabin Allah ka roƙi Allah ya sanya ni in zama matar kama a aljanna ba wai a duniya kawai ba kala zalika laki yace amma wannan a wurinki yake idan kina so zaki iya zama matana a aljanna idan kuma ba kya so ba za ki iya zama matata ba a aljanna me yasa sai ya ce mata in lamta ta zawwaje ba di idan baki auri wani a bayana ba Ehe. saboda haka matar mutum a duniya matarsa ce a gidan aljanna amma da sharaɗi in ba ta auri wani bayansa ba amma idan ta auri wani to sai wanda ya fi kyawun hali a cikinsu za ta aura Eh, yanzu kan baka da zaɓi in kana da kyawun hali ɗokam an kadi Eh, in baka da kuma kyawun hali shikenan amma in kana da kyawun hali kuma shikenan duk wadda ta zaɓa tsakaninka da mijinta na ƙarshe eh, duk da cewa kai ne farkon mijinta to shi ne ce idan ba ta yi aure a bayansa ba fa innal mar'ata li akiri aswajaha saboda mace matar mijinta na ƙarshe ne ka gani ƙarshen mijinta ko mata ko maza nawa ta aura mijinta na ƙarshe shine mijinta a lahira to wannan kenan to wannan shine yace inni tubtu laka آه إني تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال تعالى له يا موسى قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين
قال م... قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس بر... برسالاتي وبكلامي fakus ma ataituka wa kun mina shakirina to shikenan annabi Musa kala ta'ala lahu sai Allah ya ce masa wannan tasliya ne ala ma qalahu min ruya akan abinda yace yana so na cewa lalle yana so ya ga Allah to wannan Allah yana bashi hakuri ne tunda Allah ya ce lan tarani sam sam ba za ka iya kallo na ba a duniya ba zai yiwu ba to sai ubangiji ya ce masa ya musa ya kai musa inni astafaituka ni fa na zaɓe ka aktartuka na zaɓe ka alan nasi akan mutane ahli zamanika mutanen zamaninka birisalati da manzanci na biljam'i wal ifrat kenan wa bi kalami kuma na zaɓe ka da magana ta gare ka taklimi iyaka ai mun ce yayi tadi da Allah ko ba haka Allah ya fada ba to don haka sai ce fa kusma ataituka don haka ka rike abinda na baka min alfabli na daraja wa kun ka kasance minas shakirin daga masu godiya daga masu godewa Allah li an umi ga wato ni'imomina mm -hmm. tunda Allah ya zaɓe shi akan mutanen zamaninsa da manzancinsa da maganan da ya masa sai Allah ya ce masa to ka riƙe abun da muka baka na falala wa kun mina shakirina ka kasance daga masu gode mana to wannan kenan mm -hmm. saboda me taklimi iyaka mubasharatan bila wasidati ba tare da tafinta ba ba interpreter mm -hmm. taɗi muka yi da kai kana ji na duk abin da nake faɗa ba wani ne yake fassara maka magana na ba saboda haka kaga wannan ba ƙaramin baban Allah bane a cikin wato bayin Allah don haka kaga annabi Musa yana daga cikin ulul azmi minar rusuli yana daga cikin manya-manyan manzanni guda biyar first class manzanni manya-manya ulul azmi minar rusuli to annabi Musa yana cikinsu dama wa minka wa min wa ibrahima wa musa wa isa ka gani to dama su biyar ne annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabi ibrahim sai annabi musa din sai kuma annabi isa to su biyar ne to wannan kenan sai ya ce wa katabna lahu wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in maw'izatan wa tafsilan li kulli shay'in فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين
وكتبنا له في الألواح من كل شيء موئزة وتفصيلا لكل شيء فقصها بقوة وأمر قومك أن يأخذوا بآسانها سأريكم دار الفاسقين وكتبنا له سيمك ربطا مسا في الألواح أتكين ألنا أي ألواه التوراة ألولين التوراة allolin attauran ɗin wasu ka ce guda bakwai ne wasu ka ce guda goma wasu ka ce guda tara wakanat min sidiril janna daga magaryan gidan aljanna ne wasu kuma suka ce a daga zabar jadu ne ko zumurudu sab'atun au ashara guda bakwai ne ko kuma guda goma alluna min kulli shay'in daga dukkan kome ya taju ilai fi dini wanda dai zai yi bukatansa cikin lamari da shani na addini to akwai a cikin wannan wato alluna guda tara Allah ya bashi mau'izatan wa'azi ne a cikinsa wa tafsilan da kuma bayani dalla-dalla na dukkan wani al'amari shine tabayyunan likulli shay'in tana bayyana wa ga dukkan kome badalun min jari wal majrur kenan qablahu saboda haka wato wa'azi ne a ciki da bayani dalla dalla daki daki fakusha don haka sai Allah ya ce masa ya kai Musa tunda mun baka alluna guda tara a wata kaulin guda goma a wata kaulin kuma guda bakwai fakusha ka rike su qablahu kenan qulna muqaddaran kenan an kaddara shi bi quwwatin da karfi bi jiddin wa ijtihadin ka dage ka yi kokari ka yi aiki da abin da yake ciki mhm wannan kenan la bi tarakin wa kasalin ba a son kasala mhm to wannan kenan sai yace wa amur qaumaka kuma ka umurci mutanenka ya kuzo su yi riƙo bi'asaniya da mafi kyawunsu abinda ike cikin wannan alluna guda tara da Allah ya bashi amma sai ce sa'urikum da sannu-sannu zan nuna muku daral fasikin wato gidan fasikai wato fir'auna wa adba'u fir'auna da kuma mabiyansa wahiya misira ita ce misira litata birubihim saboda kusa lura da su saboda kuma bani isra'ila mu muka ƙetarar da ku tekun nilu muka halaka fir'auna jiya mun yi magana yadda Allah ya halaka fir'auna mu muka ƙetarar da ku teku fir'auna ya shiga da mutanensa muka game ruwa muka haɗe ruwa Allah ya halaka shi a cikinta to ku kuma za mu ga fananzuru kaifa ta amalun za mu ga yaya za ku yi mai za ku aikata idan kuma kuka saba mana to abinda muka yi wa fir'auna da mutanensa kuma za mu muku in shi ne ya ce litata birobihim saboda ku sa lura da su sa'asrifu سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين
haka ne ko? to a sa'azrifu an ayati allazina yatakabbaruna fil ardi bin gairi haqqin وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين yace sa'azrifu wato zan juya wato allazina zan karkatar da allazina waɗannan da ya takabbaruna suke yin girman kai fil arbi a cikin ƙasa bin gairin haƙi ba tare da wani haƙi ba to wato karkatar da su da Allah zai sa azrifu din nan biyan abdulahum zan kaskantar da su ehin hafibatun rafi'atun kenan Na'am.
da kana ganin kai ne wani sai ka wayi gari kai ma yanzu ka zama kai ne ba kowa ba ehin an kaskantar da kai an mayar da kai ba kome ba to wannan kenan fala ya takabbaruna fiha ba za su kuma sake iya yin girman kai din a cikinta ba wa in yarau kulla ayatin su masu girman kai a cikin ƙasa ba tare da wata haƙƙi ɗin ba waɗanda Allah ya musu alƙawari zai ƙasƙantar da su ɗin wa in yarau idan suka ga kulla ayatin dukkan aya duk wata ayan da Allah ya nuna musu wadda ya kamata in har ka ga irin wannan ayan ka ji tsoron Allah ka koma wa Allah ka zama na Allah ka bauta wa Allah la yuminu biha ba sa yin imani da ita wa in yarau sabilal rushdi idan suka ga hanyar shine ɗariƙar rushdi hanyar shiriya alhuda shiriya allazi ja'a min indillahi wanda yazo daga wurin Allah kuma la yattakizu sabila ba za su rike shi shine hanya ba yaslukuna wanda za su shige shi amma wa in yarau sabilan gayi amma idan suka ga hanyar bata albalal kenan yattakizu sai su rike shi shine sabilan hanya to su ne waɗanda Allah ya ce sa'asrifu an ayati ɗin kenan zalika sarfu wannan karkatar da su da za a yi da kaskantar da su da wulaƙantar da su da mai da su abin banza bi annahum saboda dalili ba'u sababiyya kenan bi annahum saboda su din nan kazzabu sun ƙaryatar da bi ayatina ayoyinmu wa kanu sun kasance gafilina rafkanannu ne an ha gare su sun manta da ayoyin Allah shi yasa Allah kuma ya ɗauki nauyi shi da kansa zai wulaƙanta su Mhm, ka zama na Allah Allah ya zama naka Mhm, ka zama na shaidan Allah ya yi watsi da kai Allah ya kiyaye mu wallazina kazzabu bi ayatina والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة هبلت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون
wallazina kazzabu bi ayatina wa liqa'il akhirati habidat a'maluhum hal yujzauna illa ma kanu ya'malun wallazina kazzabu wadanda suka ƙaryata bi ayatina ayoyinmu wa liqa'il akhirati da saduwa da mu ranar lahira shine albasi wa gairahu tashin alkiyama da sauransu man ahabba liqa Allahi ahabba Allahu liqa'ahu duk wanda yake son saduwa da Allah Allah yana son saduwa da shi wa man kariha liqa Allahi wanda kuma yake kyashin saduwa da Allah Allah ma yana kyashin saduwa da shi shi yasa ai aka ce ka zama na Allah man kana lillahi kana Allahu lahu duk wanda ya zama na Allah sai Allah ya zama nasa amma wanda baya son saduwa da Allah Allah ma baya son saduwa da shi ba ruwan Allah da kai ehe amma in kana son saduwa da Allah Allah yana son saduwa da kai saboda kai mutumin kirki ne me yasa ba ma son mutuwa ne saboda ai ba mu san me zamu je mu samu ba ko ehe saboda haka faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan duk wanda yake fatan saduwa da ubangijinsa ranar tashin alkiyama to falyamal amalan salihan ya aikata aiki kuma na kwarai wala yushrik bi ibadati rabbi ada kada ya hada Allah da kowa a cikin bautarsa to wannan idan kai kai imani da Allah ka aikata ayyuka na kwarai to babu wani damuwa mm, Allah mai yawan gafara ne domin dukkan wani bani adama mai laifi ne kullu bani adama khata'un dukkan ɗan adam masu kuskure ne amma sai ubangiji ya ce mana wa kairul kaɗa'in manzon Allah ya ce mafi alkhairin masu laifi su ne attawabina masu yawan tuba saboda haka tunda muna yin laifi shi yasa muke tsoron mutuwa zaka ji ma wani yana tadi aini wallahi kwanciyan kabari ne yake damuna in na tuna to ya zaka yi in ka tuna kuma zaka shiga kaga ba magudana ka gani ba ba mafita ba dabara don haka menene mu yawaita tuba eh ku- mu yawaita tuba a yawaita istighfari kuma a nisanci kaba'ira in an nisanci kaba'ira to sai Allah ya yafe kanana Ehe. amma idan kana aikata kaba'ira ba za a yafe maka kananan ba ma Ehe. ba za a yafe maka kananan ba ma saboda haka waɗanda suka ƙaryatar da ayoyinmu wa liqa'il akhirati da saduwar mu ta lahira da su alba'tu wa ghayruhu shine tashin alkiyama da sauransu habidat a'maluhum ayyukansu sun lalace badalat sun zama condemn duk wani aikin da suka yi ba shikenan tunda ka karyata lahira dama yana cikin arkanul iman ai ko ba haka ba imanu bil yawmil akhir da imani da ranar lahira to baka yi imani da ranar lahiran ba to saboda haka ayyukansu sun lalace kwata kwata ayyukan sun zama condemn shine yace ma amiluhu fid dunya duk wani abin da suka aikata a duniya min kairin na alkhairi ka silati rahimi kaman sadar da zumunta ka gani ka je ka ga dan uwanka dan uwanka ya je ya dube ka abin da ya gagare mu yanzu kenan ba ruwan kowa da kowa sai dai idan mutum bai da lafiya za ka je shikenan in ma kana son zuwa shikenan ai ban da wani abu a aljihu ya za a yi in je ka gani kaga shedan ya shige mu ta nan eh zaka je wajen dan uwanka gashi nan kuma zaka samu tsawon rayuwa ma rayuwarka za ta yi tsawo sosai idan kana ziyartar dan uwanka ba za ka mutu da wuri ba amma sai shaidan kuma sai ya kawo wannan ah, sai da wani abu to m- ya ce ka kai masa wani abu ne eh ai zumunta a kafa yake ko to kai kuma kace sai ka kai masa wani abu ko mutum ne bai da lafiya sai a ce a ni ban da wani abu a hannuna don haka ba zan je in dube shi ba ka gani to dama yace maka yana son abunka ne ka gani bai ce maka yana son abunka ba ka je ka dube shi kawai aikin lada ne ba karamin aiki bane to wannan kenan saboda haka shine yace kasilati rahimi kamar sadar da zumunta mu dage da wannan yana ƙara wato tsawon rai Ehe, ka je ka ga ɗan uwanka ya ganka ɗin nan shi kenan ka kama hanyar ka ka tafi can wani lokaci kuma ka je shi kenan ko ka mutu ma ba za a manta da kai da wuri ba to wannan kenan wa sadakatin da sadakan da suke yi ka gani sadaka kaga akwai lada inna allaha yajzil mutasaddiqina ka gani Ubangiji ya saƙa wa masu wato sadaka, saboda haka ayyukansu sun lalace a duniya ba su da ladan sadar da zumunta ba su da ladan sadakokin da suke yi. Ka gani? Ka yi asaran sadakanka a banza falasawa balawun babu ladansa gare su, li adami sharɗi saboda me saboda rashin sharaɗinsa. Menene sharaɗinsa? La ilaha illallahu Muhammadu Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam. Shi ne sharaɗin karɓan aikin dukkan musulmi. ka gani shine sharaɗin karɓan aikin musulmi duk aikin da ba la ilaha illallah condemn ne ba ruwan Allah da shi shi yasa kafirai idan suka yi alheri daga nan duniya Allah yake ba su domin a lahira fala nuqimu lahum wasna eh ba wani abun da za a sa a sikeli ma domin babu in an daura makafirci ne baki iri za a ga sikelin ne saboda haka hanya guda ɗaya ce ka gani wuta kawai sharadin shine la ilaha illallah muhammadu rasulullah kai imani da Allah ka yadda da annabi muhammadu gaskiya ne ka yadda da alqur'ani kai kokari kai aiki to wannan kenan to shine yace ah, habidat amaluhum ah, sai yace hal ma yujzam shin akwai abunda za a saka musu da shi su kafirai illa jazaa ma kanu ya'malun face sakamakon abinda suka kasance suna aikatawa to haka ba ajjazaul isanu illa al-isan ka gani akwai sakamakon kyakkyawan aiki in banda kyakkyawan aiki to haka kuma mana mila salihan fali nafsihi wanda ya aikata kyakkyawan aiki saboda kansa wa man asa'a fa fa alaiha ka gani wanda ya aikata mummunan aiki to ya wahalar da kansa ransa din ne kawai ya wahalar wahalan a kansa za ta kare to shi kenan minar takzibi na karyata annabawa sannan kuma da e, e, sabawa wato e, e, mutanen kirki da sauransu wal ma'asi sannan kuma da sabo Ehe, don haka sai a daina sabo a yi ƙoƙari Ehe, a dinga wato tuna Allah a duk cikin harkan da za a yi to wannan kenan واتخذ قوم موسى من بعده واتخذ قوم موسى من بعده من هديهم إجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين واتخذ قوم موسى من بعده من هليهم إجلا جسدا له كوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين قوم موسى متانين النبي موسى واتخذ سرقي إجلا دمرقي سانغه لهم minhu samiri samiri ne wato ya dan narkar da shi ya kera musu dan maraƙi shi samiri sunansa musa amma ainihinsa ibnu zina dan zina ne wa ba'duhum fi jabalin jatumarsa a cikin kogon dutse ta haife shi shi samiri farsalallahu ilai jibril sai Allah ya aiko masa mala'ika jibrilu shi samiri duk da cewa ɗan zina ne sai Allah ya tura masa mala'ika fasara yurbihu min min isbu'ihi shi kenan shi samiri yana cikin kogo sannan Allah ya aiko masa da mala'ika jibrilu mala'ika jibrilu ne yake shayar da shi daga wato yatsansa to fa kana ya'rifuhu idza nazala ila al-ard shi samiri ya san malaika jibrilu don shine ma yayi renonsa idan ya zo duniya ya san shi falamma nazala jibrilu yawman garqi fir'aun aran da jibrilu ya sauko saboda halaka fir'auna ranan da za a nutsar da fir'auna a cikin teku wa kana rakiban farasan to shi mala'ika jibrilu ya hau wato doki godiya kenan fa kana kullu shay'in wada'ahu biha firiha yakbur wa yasmur dukkan abunda shi ko foton wato dokin jibrilun nan ya taka duk inda wannan kofoton ya taka zai zama wato kore ne zai koma shar sannan yayi yaya to shi kuma samiri ya san jibrilu shikenan faɗafina musa samiriyu lizalik to shi musa samiri sai ya mai da hankali saboda wannan duk inda jibrilu ya taka shikenan abun ya zama rai ko ba haka ba shikenan yanzu kaga itaciya ta yi tofo ta yi girma ta zama ga ƙyaƙen itace kofoton dokin jibrilu ya taka kenan abun zai zama kore shar ɗanye shar shikenan wa alima anna hadha turabi law asarun sai ya bayinci cewa ya maida hankali fadafina kenan ya zauna yayi tunani yace to wannan turbayan dokin jibrilun nan yana da tasiri tunda haka ne fa akaza shay'an minhu wadda karo sai dan tsakuri kaɗan haka daga ciki sai ya boye zai yi tsiya kenan to shi kenan falamma tawajjaha Musa lil munajat to da annabi Musa ya tafi ya fiskanci dutsen duru Sina'a saboda ganawarsa da ubangijinsa sana'a lahumul ijila shikenan sai samiru samiri sai yayi musu dan maraki wa waba turabu fifihi sai ya dauki wannan turbayan da ya diba ya tsakura ya ɓoye sai ya sa a cikin wannan ɗan maraƙi da ya yi musu amma ta cikin bakin maraƙi fasara lahukuwar sai ya zama yana sauti yana kukan saniya shi ne kuwarun ɗi to shi kenan faƙala sai ya ce wa bani isra'ila kaga shi annabi musa ya tafi ganawa da allah a dutsen turisi na a bayan azumin da ya yi kwana talatin aka ce ya ƙara kwana goma fatan mamiƙatu rabbi arba'in a laila ya cika kwana arba'in ya tafi ganawa da allah samir kuma gashi ya ƙera musu ɗan maraƙi ɗan maraƙi har ihu ma yake yi yake nan sai ya ce musu haza ilahu kun wa ilahu musa ai wannan shine abin bautar ku da abin bautar shi musan ma Ehem, fanasiya mantuwa ya ya tafi neman Allah a bani waje ga Allah a gani kama kama fi surati daha kenan kama yadda ya zuwa cikin suratu daha to wa kana musa samiri munafikan to shi musa samirin nan munafiki ne aka ce da munafiki gara barawo ayatul munafiku salasa eh, wato alamar munafiki guda uku ne iza haddasa kazaba idan yayi tadi sai yayi ƙarya in ba haka ba ba zai ji dadin tadin ba duk yadda zaka yi tadi da munafiki wallahi tadin ba zai ba sai yayi ƙarya wai za wa'ada akhlafa idan yayi alƙawari sai ya saba wai za itu mina kana idan ka bashi amana sai ya yaudare ka to wannan shine alaman munafiki guda uku din to shi Musa Samiri munafiki ne wanzur ka duba ikon Allah ila man rabbahu jibril zuwa ga wanda mala'ika fa komandan mala'iku wanda Allah yake masa kirari muda'in samma amini wanda ake yi wa biyayya a can sannan amincaccen Allah shadidul uwa zumiratin to shine fa yayi renon samiri hai su kana munafikan amma ka duba ya zama munafiki ka gani mala'ika fa kuma shugaban mala'iku shi yayi renon sa amma sai ya zama munafiki ka gani wa ila man rabbahu fir'auna ka duba kuma zuwa ga wanda ya girma a gidan fir'auna annabi Musa ka gani haisu kana mursalan sai ya zama manzo aikekke annabi kaga wani abu sai ikon Allah ka gani abunda Allah ya kaddara maka shine wal imanu bil qadari khairihi wa sharrihi ka gani ai inda asun rai ne in ba abu muqaddari ba ai ya kamata ce wanda jibrilu da yayi renonsa kam ai yafi kowa ma ibada ka gani sannan wanda ya girma a gidan fir'auna shine annabi manzo sannan wanda jibrilu yayi renonsa kuma sai ya zamanto shine ma wato munafiki ehe to wannan fa inna haza dalilu ala anna sa'adati wa shaqawati biyadillah to da wannan shine zai nuna maka cewa lallai as-sa'ada mutumin kirki dan aljanna da kuma ashakawa da kuma wato dan wutantaka to biyadillahi a hannun Allah yake don haka ba a hannun mutum bane ka gani in kaga mutum yana abu me ya kamata ka masa ka roƙa masa Allah ya sauwake masa ba wai ka dinga zargin sa akan abun da yake yi ba ehe kaga wannan sha'anin Allah ne in ba Allah ba waye isa yi haka mutum dai Jibrilu yayi renonsa sannan kuma wannan ya girma a gidan Fir'auna sannan wanda ya girma a gidan wanda yake cewa ana rabbukumul a'ala ka gani ni ne ubangijin kuma bi girma to gashi nan ya zama annabi mursali wannan kuma ba Jibrilu ne ba eh yayi renonsa sai ya zama shine mai kera dan maraki ya ce a bauta masa ai wannan shine abin bautar ku da abin bautar annabi Musa ma mantuwa yayyaje yana neman wani Allah to wannan kenan shine izal mar'u lam yakhluq sa'idan min al-azal faqad khaba min rabbi wa kaba mu'ammal fa Musa allazi rabbahu jibrilu kafiru wa Musa allazi rabbahu fir'auna mursalu wannan kenan to Allah ya kiyaye mu to wannan wani baiti ne akan wannan maganan da muka yi don ana daga mini hannu to shine yace eh shikenan sai ya kera musu wato ijilan dan maraki saga hulawun minhu samiri jasadan kuma jiki ne badalu lahaman wa daman kenan canjin wato jini da nama da hukuwar kuma yana sauti shine sautun yasma'u gashi ana ji in kalaba kazalika biwaqti turab shikenan yana juyawa kamar haka da sa wannan turbaya allazi akaza wanda ya diba min hafiri faras jibrilu daga kofaton dokin jibrilu fi famme cikin bakinsa fa inna asarahul hayat saboda gurbin sa rayuwa ne fi ma yubau fi ga duk abinda aka ajiye abun a cikinsa to wannan kenan to shi sai suka ko sai ya koma yana ce musu wannan ai ilahan shine abin bautan ku amma da mai min hulihim daga kayar kawansu daga kayan kawarsu allazi asta'aruhu wanda suka karfi aronsa su bani isra'ila min qaumi fir'auna daga wajen mutanen fir'auna bi illati ur- irs, eh, irs wato ursin ba wato da saboda dalilin wani biki na aure da aka yi shikenan sai banu isra'ila tunda su talakawa ne a zamanin fir'auna wajen shekara 400 ana wato gallaza musu su ne suke tona rami su ne suke gine-gine kaga ba su da wadata to amma kabdiyawa dangin fir'auna su ne masu wadata to sai suka karbi aro aron kayan wato aure kayan biki a wajen kabdiyawa to shikenan fa baqiya indahum sai wannan kayan yana wajensu kamun su mai da kayan ma wannan rigima na halaka fir'auna ya taso shikenan sai ya tara shi kuma samiri sai ya narkar sai ya kera musu dan maraki to shine Allah yake cewa awalam yarau shin ba sa gani ne su bani isra'ila annahu yadda lamarin yake shi wannan dan marakin da samiri ya kera musu la yukallimuhum baya musu magana fa Eh, Allah ne kuma amma kuma baya magana wala yahdihim kuma baya shiryar da su sabilan ga hanya fa kaifa yuttakazu ilan ya za a yi a riki wanda baya magana eh baya shiryarwa zuwa ga hanya hanya madaidaici a ce ya zama abin bauta ittakazuhu ilahan sai suka rike shi a matsayin abin bautarsu saboda wauta da dabbanci don duk duniya ba za ka samu mutumin da ya kasa dabba ba mutumin da ya kasa kowa a cikin halittar Allah kamar mai kafa wani abu ya zo yana bauta masa ya manta da ubangijinsa na gani sai suka rike shi abin bauta wa kanu zalimin saboda haka sai suka kasance azzalimai a gani su bani isra'ila wajen mutum dubu ɗari shida mutum dubu goma sha uku ne kawai waɗanda ba su bauta wa ɗan marakin nan ba cikin mutum dubu ɗari shida to shi yasa Allah ya ce sai suka kasance azzalumai da riƙe wannan ɗan maraƙi su mai da shi abun bautarsu to alhamdulillah a nan za mu kwana abun da muka karanta daidai saboda an daga mini hannun kuma sha ɗaya da rabi ma bai wuce saura minti biyu ba ko uku saboda haka abun da muka karanta daidai Allah ya ba mu ladansa abun da muka karanta bisa kuskure a tsawon wannan wata Allah ka yafe mana ko kuma abun da muka yi tuntuɓin harshe Allah ya gafarta mana Allah ya ji kan iyayenmu da gafara Allah ya rahamce su Allah ya kyauta makoncinsu Allah Ubangiji mu kuma ya sa mu rabu da duniya lafiya alhamdulillah Allah ya saka wa shehunanmu da alheri alhamdulillah
Thank you.